بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن جمعة أشرين دقائق وتن جمعة الآخرة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 12 watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 14 insha Allah cikin jirgin darussa da muke wataki da ladabi da biyayya daga ajin mu na fasl Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a Najeriya makarantar mal albani zariya Allah ubangiji ya gafarta mishi kamar yadda muka saba a wannan aji muna karatu ne daga littafai akalla guda uku na farkon su shine kitabul adab wallafar al-imam al-hafiz abubakar ibn abi shayba wanda ya rasu a shekara ta 200 ne da 35 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zamu tashi inda malai yake cewa babu tahniyatu babun tahniyatul adha anit tariq babun da ke bayani akan cewa cikin ladubba cikin ababan da ake so musulmi ya siffanta da su akwai ɗauke wani abu mai cutarwa datti ko ƙaya ko kwalba ko wani abu na najasa ko duk wani abu wanda zai iya cutar da lafiya na musulmai ko ya cutar da tunaninsu ko ya ɓata musu rai مالن يتي حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان ستون أو سبعون أو بضعة وأحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماءة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان مالا يتي حدثنا أبو خالد الأحمر مالا سليمان ابن حيان كينا شيني أبو خالد الأحمر واندا مالا موسى الإمام أحمد نيدس ابن راوية duk da kamar yadda al-khatibu ya faɗa da kuma zahabi shi ma ya faɗa a cikin sirar alamin nubala cewa wannan malamin ya ce walahu hafwatun ya samu kanshi a cikin wata wata tataɓurza wani kuskure shine akwai ibrahim ibn muhammad ibn hassan ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fito na fito da wata cikin gwamnatocin zamaninsa gwamnatinsa abu, abu ja'far al-mansur to yayi tawaye da shi da wasu al'umma a cikin mutanen madina har ma wasu mutanen iraki to wannan malamin ya samu kanshi a cikin fadawa cikin wannan rigima ta shugabanci Allah ya gafarta musu gaba daya dan haka khatibul bagdadi a cikin tarihinsa sai yake cewa kana sufyan ya'ibu aba khalidin bi khurujihi ma'a ibrahim ibn abdullah ibn al-hasan فأما أمر الحديث يتي فلم يكن يطعن عليه فيه ya kasance yana sukarsa saboda wannan shiga cikin tawaye da yi yace amma duk da haka baya suka hadisin sa ana karba hadisin sa hadisin shi ma yana cikin littattafai ingantattu insha Allah to shine malamin Ibn Abi Shayba a wannan hadisi yana riwaya daga Muhammad ibn Ajlan daga Abdullah dan Dinar daga Abu Salih As-Samman kenan daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-iman kaga dai shi imani 60 aw 70 guda yana da reshe 60 ko reshe 70 70 aw bad'atun ana karantawa bad'a ana kuma karantawa bid'a wato zai zama da wani abu kenan wajen irin wajen adadi a iya cewa bad'atun ana iya cewa kuma bid'atun idan ana magana akan adadi amma ana magana akan tsoka da annabi yace innama hiya bad'atun minni to anan fataha ne wala yajuzul kasr ina fata mun gane a ma'anan bad'a anan kamar yadda bawo shi ke cewa 20 da wani abu to shi kuma a gun balarabe in bai san adadin ba ko kuma baya so ya fada sai ya ce bad'a wa wa'adul adadaini a'laha wa'adul adadaini wato bada'atun wa sittuna ko bada'atun wa saba'una ko mun gane ma'ana bada'atun wa ahadul adadaini al-madhkuraini qablaha ko dai kace annabi ya ce ne bada'atun wa sittuna ko bada'atun wa saba'una shi yake nufi wa ahadul adadaini a alaha mafi girman wato shu'abil iman shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalmar shahada wa adnaha imadatul adha an tariq na can kasa kuma shine cire datti daga kan hanya wal haya'u shu'batun min al iman kunya ita ma reshi ne cikin rasan imani a a al imam al qadi iyad a cikin sharhin da yau muslim da wani hadisi yana cikin sahih bukhari ma a cikin kitabul iman yana kuma cikin muslim haka al'imamul bago ya kaushe a cikin sharhu sunna alƙadi iya da cikin sharhu muslim yana cewa ta kallafa jama'atun hasara hadhihi shu'abi bi tariqil ijtihad wasu malamai sun dauka wa kansu kokarin sai sun tantance da me da me da me hasaba inda wani abu nan ta hanyar kokarin su ba dan nasi ya zo ba yace wa fil hukmi ala zalika hukunta cewa kaza shu'abul iman ne kaza shu'uba ce min iman ba tare da nassi ba yace akwai su'ubatu akwai wahala wakilu kuma ala zalika su'ubatu yace wala yaqbahu adamul ma'rifa kuma dan baka sani ba ba dole bane haka malamai dai suka dauka kansu kai daga cikin mafi shahara shine littafin al-imam al-baihaqi abubakar al-baihaqi shu'abul iman akwai talkhisin sa mai kyau kware da gaske da su mashhur suka yi za mu yi tunawa mala ya karanta shi mala albani ya karanta ya yi samarin wannan bayanai a cikin karatun sharhu sunna kafin bai haƙi akwai wani babban malami wato abu abdullahi al-hulayni nashi bai shahara ba wani bashafi'i ne shi ma ya ƙoƙarin ya tantance suwaye shu'abul iman na bai haƙi da shi ya fi shahara kuma littafi ne babba ana buga shi a cikin juz'ai bakwai wani lokaci muna nan da shi a nan makarantar kala kala ba zan iya sanin ma kala nawa bane almuhimmi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan a ciki kuma ya ambaci kunya malamai suka ce to ai ya za a ce kunya ita ma ɗaya ne daga cikin ayyukan imani alhalin kuma kunya wanda ake magana a nan ba yin kanka bane ba wani aiki ne mutum yake yi kaga shi furta kalmar shahada da ɗauke datti da duk wanda aka lissafa ɗin gaida mara lafiya sadaka kyauta tara barna amr bil ma'ruf an lissafa su da yawa kowanne za ka ga akwai wani ƙoƙari da mutum ya yi wani aiki ne amma kunya jibiliya ce wato kunya ta kawaici ta sanin ya kamata ta haƙuri da natsuwa mutum bai yi wa kansa ita to yaya za ta zama ɗaya daga cikin wato ayyukan imani da aka sai malamai suke cewa ana magana ne akan cewa a kunya irin wadda ya ba'afu ala tarkil ma'asi za ta ja mutum ya daina yin barna wartikabil jara'imi wal afam ta hana shi yin ayyuka na laifi wa tuhiffuhu ala ta'ati kuma ta kwadaitar da shi akan da'a ita ake magana yace kamal imanu kamar da imani ke sa mutum yayi ayyukan alkhairi ya hana shi ayyukan barna to haka ita ma kunya irin wannan take da wannan daraja saboda ba haka ba sai zama akwai iskali saboda kunya aiki ne na dabi'a ba ta da wani mutum bai da dakali akan wato yanayin wannan dabi'a tasa wallahu ta'ala wannan lafazin shine irin lafazin da ke cikin kitabul iman na ibnu manda da kuma at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na na, na ibnu abdul barri rahmatullahi alal jami' alfazari go cikin bukhari da muslim ya dan sha bamban da wannan amma ma'anar su ɗaya ne wa haddathana waqi'un an aban ibn sam'a an abi wazi'in an abi wazi'in an abi barza qala qultu ya rasulullah dullani ala amalin an tafi'u bihi qala nahil adha an tariqil muslimin wannan ma yana cikin sahih muslim daga waqi' ibn al-jarra yace daga aban ibn sam'a al-ansari al-basri ya rasu kata 153 daga abu abu wazi'in daga abu barrat al-aslami yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya manzo Allah ka kwatanta mana aikin da zan yi in amfana da shi nabi ya ce mashi ka dinga cire datti daga kan hanyar mutane wannan dan abu da zaka gani ka cire to lada ne babba zai amfani ka wa haddathana yazid ibn harun qala akhbarana jarir ibn hazim qala haddathana bashar ibn abi sayf an al-walid ibn abdurrahman an iyad ibn ibn qutayf an abi ubaidata قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريدا أو أنفق على أهله أو ما زعذا عن طريق فحسنة بعشرة أمثالها wannan kuma daga Yazid ibn Harun ibn Zazan ar-Ru'as al-Wasif babban malamin nan da ya rasu shekara 206 zuwa ga Jarir ibn Hazim Abu Nadir al-Basri babban malami ne shi ma cikin jalal jama'a ya rasu shekara 170 zuwa ga Bashar ibn abi saifin wannan bashar ibn abi saifin al-jurami yana daga cikin abin da ibn hajar yake faɗa akan shi ce maqbul yani indal mutaba shi kuma yana daga riwaya daga al-walid ibn abdurrahman daga iyad ibn qutayf ibn al-harith wannan majhul hal ne kamar da malamai suke faɗa daga abu ubaida ibn al-jarrah yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adama ridan duk wanda yaje ya gaida mara lafiya au anfaqa ala ahli ko ya ciyar da iyalansa au maza azan an tariqin ko ya cire wani datti ko wani abu mai cutarwa daga kan hanya fa hasanatun to wannan aikin lada bi asharati amsalih za a ninka mishi hasso goma wannan hadisi abin nan al-Imam al-Bukhari ya fitar da wani kwatankwacin sa a cikin al-Adab al-Mufrad قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان قال خرج رجل مع معاذ ابن مع معاذ والمتين يا فتا tare da معاذ dan jabal radiyallahu anhu faja'ala معاذ لا يرى اذن في طريق الا نحاه sai mu'adu ya kasance bai ganin wani abu mai cutarwa akan hanya sai ya kawar da shi qala falamma ra'a zalika ar-rajulu ja'ala yamurru bi la yamurru bi shay'in illa nahaw shi ma sai fara irin na mu'azu fa qala lahu sai ya ce mishi ma hamalaka ala hadha me yasa kake haka qala allazi ra'aytuka tasnau shi algata malan so naga kai ma kana yi qala asabta yace ka kyauta aw qala ahsanta innahu qad amata adan an tariqil muslimina innahu man amata adan an tariqil muslimina kutibat lahu hasan duk wanda ke cire datti daga kan hanyar musulmai to za a dinga rubuta mashi lada wa man kutibat lahu hasana da khalal janna wanda kudi ya samu lada karshe aljanna zai shiga da haka aiki ne mai kyau ya nuna cewa dalibai suna koyi da malaman su ko malami idan ya ga ana koyi da shi ya kamata ya sanar da daliban meye matsayin abu addini ne ko ba addini ba mu'amala ce meye ladan shi ko meye rashin ladan shi dan ya zama suna yi ne yanzu akan ilimi قال حدثنا الحسن بن موسى قال سمعت أبا هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال كانت شجرة على طريق الناس وكانت تؤذيهم وتبشيا تاكسنشي wannan ta hanyar Al-Hasan ibn Musa al-Ashyab kenan alkali ne zuwa ga Abu Hilal Muhammad ibn Sulaim al-Rabisi ta hanyar Qatada ibn Du'ama daga Anas bin Malik Allah ya kara masa da yake cewa wata bishiya ta kasance ta tsoro akan hanya tana cutar da mutane fa azalaha rajulun am tariqin nas sai mutum ya kokari sai ya cire ta daga kan hanya faqala qala qala faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fala qad ra'aituhu yataqallabu fi dhillaha fil janna nabi ya ce na ganshi yana wadaƙarsa yataqallabu ayyata na'am yana morewa yana cin moriyar wannan bishiya a aljanna a cikin irwata wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih muslim da haka aiki ne mai kyau sosai mai falala وحدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على طريق على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس ya kasance akan wata hanya akwai wata bishiya ko reshen wata bishiya da ke cutar da mutane fa amatsaha rajulun fa udkhila aljanna sai wani mutum ya kawar da ita sai aka shigar da shi aljanna wannan dai tuga duka na sayi muslim mu yanzu abin ta kace sai ga mutum ne ma zai zo ya aje akan hanya wai dan ka a wuce wai ya tara kofar gidan shi ya sa itaci ko ya sa sanda ko kaya duk wannan jama'a zalunci ne da da hana mutane sakewa wadan ka abu kofar gidan shi kai kuma hanya ce ba ba ba daidai bane wannan gaskiya mutum ya tara hanya ko kuma ya zo ya tara bola ko wani dattin gidansa ko ya bari wata bishiya ko wani itace ya zo ya tare ko mutum ya aji tsohuwar mota akan hanya saboda kofar gidan shi duk mutane suna yin wannan da itace da bulo da siminti da dutse da motoci da wane ne duk abin da za ka aje ka cutar da mutane to ka san kana shiga cikin laifi musamman in suna yin Allah ya isa kana cutar da su kafi kowa kuɗi a hanya ko kafi kowa yawan motoci ne ko kai ne kadai kake da site zaka zo mu amma a nan kasan mu ba ma ganin malafi ne sai mutum ya aje bulo ma da yashi wani hayya hayya baje ma ba ruwan shi wanda ya ji haushi ya san yanda zai kawai Allah ya kyauta قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي علي أمتي بأعمالها حسنة وسيئة فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن wannan daga malam Yazid dan Harun zuwa ga Hisham ibn Hassan al-Azdi wannan shi kuma yana riwaya daga daga Wasil ibn Wasil Maula Abi Uyayna ibn al-muhallab ibn abi sufra kenan zuwa ga yahya ibn uqayl zuwa ga yahya ibn ya'mur daga abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bujuro mini da ayyukan al'ummata bi a'maliha al'ummata na gansu gaba ɗaya da ayyukansu kure zama wannan ya faru ne a lokacin da ainihin wato wai zakallahu mithaqal abin nan nabiyina ko kuma a lokacin da aka fita da duka banu adama din nan daga jikin annabi adam ɗaya daga cikin lokutan wallahu alam bi a'maliha wannan alba'u anan da ma'anan ma'ani uriyat alayya ummati ma'a a'maliha kamar yadda Allah yake cewa yau manadu kullu unasin bi imami ay ma'a imamiha aw fi muqaddimati him imamuhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ayyukan al'ummarsa gaba daya na kyan da na banzan Allah ka tsare yace faraitu mahas fi mahasini a'maliha sai naga daga cikin kyawun ayyukan hadda al'adha tunaha an tariq datti da wani dauke daga kan hanya wa ra'aitu fi sayyi a'maliha an-nakha an-nakha'at an-nakha'ata naga kuma a cikin wato munanan ayyukansu akwai majina ko kaki fil masjidi da mutum zai zubar a masallaci la tudfanu amma kuma ba a rufe ba cewa da yi la tudfanu malamai suka ce yana nuni zuwa ga laifin rashin rufewan bai shafi wanda ya yi ba kadai hadda duk wanda ya ganta shi za a kawo shi na almabni lil majhul kun tana magana akan mabni lil majhul ba a ce lam yadfinha sahibuha ba to duk wanda ya ga datti a cikin masallaci bai dauke ba shi da cikin wannan kuma gani kaga ce ai sai masu shara daga cikin laifin shine barin datti a cikin masallaci dan kadan komai karancin sa ko da dan tsinke ne haka ko wata yanar gizo ko wani ragowan abin nan dattin kasa sai ka dinga dauke shi babu kyau wannan yana daga cikin ababen da mutane suke wasa da shi ba ruwan su masallatai irin na da na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasa ne a cikin su da haka aka ce idan mutum ya ji kaki ko ya ji majina ya tofar ta hagunsa sai ainihin rufe da da kasar to ya zama in an rufe babu laifi kenan in an rufe babu laifi to amma a wannan zamanin malamai da dama sun yi magana akan wannan kamar su Uthaymeen kamar Ibn Baz kamar Al-Lajnatu Da'ima da aka musu tambayoyi akan wannan suka ce san baya halasta a yanda mutum ya zubar da majina a cikin waɗannan irin masallatan da muke da su baya halasta ina jin kuma duk mai hankali ya san bai halasta ya kawo baka bukata wata fatawa akan wannan duk wanda yake da hankali lafiyayye ya san bai kamata ka zo ga masallacin mutane da tile da tiles da waɗannan da dumin masu tsada da laushi wani ma har da AC wani har da kaza da kaza kawai saboda kai ba ruwanka kana aiki da hadisi ne zalla ko kawai kai kaki ka tofar wallahi wani wurin kafin kakin ya kai kasa kai ka kai kasa wallahi wadda agaji ko dan kishi addini wallahi zai wace da kai aga ba kuma ana wallahi wallahi to haka kuma asalin ma maganar hadda magana akan salar takalmi in ka kalli maganar da Sheikh Al-Albani yayi da malam mai Asnan wal Mubtadi'at da fatwar Lazzatul Da'ima da fatawan shi kanshi Al-Alama bin Baz sun yi wannan magana akan cewa ba zai yi a hana salar takalmi ba saboda sunna ne amma kuma mutane su sani cewa salar takalmi ba ba a ce ka yi shi akan wuri irin waɗannan ba duk malaman sai da suka faɗa ka kaje ka duba fatoyin su duk zaka gani mas'ala ce sananniya da kanka je ai targima da kai cewa sai ka shiga takalmi wani masallaci wanda an riga an wanke shi an share an saka mishi da duma da da carpet ba daidai bane ka je a wannan rigimar da kai ba daidai bane malam ya ci gaba da cewa babu ma jaa fi karahati karahiyati tahashshush ala tariq babun abin da yazo game da karhanci alkarahiya anan haramci ne domin wannan yana magana ne da yaran malaman da ba makaruhi da ka sani irin na ainihin mazhabin malikiya ba wanda na yan baya da suke amfani da lafazin abin nan lafazin karahiya bima alama dunal haram at-tahashshush daga al-hash huwa al-kanif shine bandaki wal mahashsha shine dubura da haka abinda ake nufi kawai kace da Hausa tsuguno haramcin tsuguno akan hanya mutum ya zo tsakar dare sai kawai zai mutane ya zuba musu da bayan gida a kan hanya don ya gaba kowa ko da sassafe irin da da za ka gadi almajiri ne ko suke amma sai ga mutumin gida ma ya yi wannan rashin mutuncin ko yara ɗin nan ƙanana wani ma babba ne to haramun haramun ne kai mutane bayan gari a kan hanya ko duk wani waje da suke cin moriyarsa ko suke amfana da shi kamar wurin zamansu ko gonarsu ko inuwarsu ko rumfarsu ko a duwurin da ka san kai ma da za a yi maka irin wannan wurin naka ba za ka so ba qala dasana abu usama shine hammad ibn usama kenan حدثنا اسماعيل يا ابن ابي خالد عن قيس يا ابن ابي حازم قال سمعت سعدا يا ابن ابي وقاص يقول اتقوا هذه الملاعنه yace ku guje ma waɗannan ababuwa ko wurare da ke jawo a muku tsinuwa qala isma'ilu ya'ani tahashshushar rajuli ala tariq yana nufin yin bayan gari ko tsuguno akan hanya wannan hadisi almala'in jam'u la'ana ko jam'u mal'ana zai iya zama haka duka yana nufin wato mawdi'ul la'an abinda ke jawo la'anta ko sababul la'an abinda ke jawo la'anta wuri ko sababin قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عون ابن عبد الله عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره اياكم والملائن قالوا وما الملائن suka ce mishi menene abin la'anta qala aljulusu ala qari'ati at-tariq aw tahta shajaratin tsuguno shine ke da aljulusu anan tsuguno a kan hanya mahada hanya ko karkashin inuwa yastadhillu tahta harrakim inuwar da matafiyi ke tsayawa ya yada zango ya sha inuwa wannan yana cikin sahih muslim da aka ba kyau jama'a kenan ko da a daji ne kaga inuwa in dai mutane suna wucewa wurin kaka ce ai babu kowa ta yi bayan ka gama yin wannan bukatar taka wani kuma zai zo da nufin yana so ya huta a wajen kaga da ya daren ya ga wannan bayan garin zai zama ya ji kyama ya ji damuwa hala kudaje sun taru hala ma ya kama amai ko kuma ya tsinuwa shi ne abin da ake gujewa da ya gane ce kai Allah ya tsine wanda ya kaza din nan to hala kuma baka san irin bakin shi sai ta kama ka bakin haka idan mutum ma ya tirsa su yayi wani abu kwatankwacin haka abin da yake dole a kansa ya rufe shi ya tona rami tukunna yayi ko kuma bayan ya gama ya ɗebi ƙasa ya zuba a kai kai ya bar shi yadda mutane za su gani idan ya shiga cikin wani wata wani ittirar da ya tirsa sa mishi sai yayi qala hadathana yazid qala akhbarana hisham an hasan an an jabirin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tanzilu ala jawadi tariqi wala tabdu alaiha alhajat nabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku dinga ainihin wato ya da zango ala jawadi tariki akan wato mahada hanya jawad anan jam'u jaddan shine kan hanyar tudin hanyar aljadda bi ma'ana mu'zamu tariq banda tarafut tariq gefen hanya ka shiga cikin wata gona ko cikin wata duhuwa kai to kan hanya shine jawad jawadi tariq wala taqdu alaiha alhajat kaka ya da zango in ka zo zaka tsaya zaka yi parking zaka tsaya kan titi ko mun gane shine la tanzilu ala jawadi tariq daga annabi ya riga rasul yin wannan dokar tuntuna shi amma ba ruwan musulmi sai ga mutum idan zai siyayya sai ya tara husulu wani ma gaisawa kawai ya gidi da abokin shi kawai sai ya tsaya akan hanya ya ci gaba da magana in an mai magana kuma ya nuna shi gadara wani abu sai dan Najeriya malam kuma da an koma gefe shine kan ga wajen cewa wani bai kyauta ba wani bai kyauta ba kuma shi bai kyauta aka ranna wata na muna cikin wani dan keke na fene ma a Kano yayin irin wannan tukin na rashin mutunci ana cikin tafiya kuma kawai yana kunna rediyo aka fara maganar dan siyasa kawai sai ce ai wallahi ɗan siyasa nan da ba su da kirki ce kai kirkin kake da shi yanzu kai yanzu wannan abin da kai kirki ne da ce a baya malam ai nawa bai kana shi ne ce kai yanzu abin da kai kirki ne ka gyara naka mana kafin kai magana na wani to duk haka muke yi kowa inda aliman yake cewa duk da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne kowa aikin shi kenan ya tattara nashi ya hau ya leka na wani in ka tattara haka ɗan ka kalli ƙasa ka gansu tukunna ka ga yawansu Allah ya kyauta bari mu bashi a nan wannan yana cikin littafin ibnu majah wa karamaku kango kaman site eh wannan ma laifi ne gaskiya mutum yana yana ginin shi yana gina gidansa ko rumfar kasuwa Allah ko masallaci ma ba ruwansu sai wani kawai ya zo wai sai sai mai da wurin makewayi ya ringa shiga yana zuba musu da bayan gari ba kyau haramun ɗaya yake da wannan domin kana cutar da su ba naka bane kai da kake yi idan site ɗinka ne za ka yi haka idan kai ne gidanka ne kake ginawa kai mai yin mai tsuguno a gidajen mutane za ka yi haka na ga abin da abin da gaskiya abin da taimaka wajen yawaita wannan al'ada shi ne karancin wuraren biyan bukatu a waje abin da ce mu public toilets suna da karanci a al'adar galibi yanzu ka gashi na masallacin nan ga yana ina kwana nan dole sai an yasa ba saboda dukkanin anguwan nan yanzu nan suke suke tsuguno nan suke wanka saboda sun gan shi available shi sa wasu suka ce wai a rufe shi mana na ya tsaya a rufe kuma a rufe ake so su sai su fara yi mana kashi a nan fili wallahi a bar shi a yi ta yi don haka muna samun ladan su ya fi mana sauki ni ni a gani ya fi mana sauki akan mu rufe shi wallahi wani sai a nan kan alƙibla wani dare wallahi sai sakin maka kashi a nan wajen to gara a bar toilet din ya shiga yi an dai zauna lafiya da shi inda Allah bai hana mai da zane ba akwai masu zuwa su yi wanka da wanki da wanke-wanke tunda dai ana samun ruwa har daga cikin barewa nan ba sai ga yara da da uniform din suna wankewa to saboda karan da yanzu daga nan in ka bi titin nan na daga tun daga farkon shi can can abin nan Bathory Home haka tike ko PZ ko can babu public toilet ko kwaya daya ka lura to kuma kowane titi kaza ga haka ne a garuruwan kowane titi sannan public places da ake da su masallatai gidajen abinci kasuwanni su ma duka babu galibi in ba yanzu da aka kaso sabon garin aka gyara ta ba da ai babu idan ka ji tsugura kaso sabon garin ta tana wai da ina ma ake zuwa ne so zan na je kasuwa kawai na ga ban daki lafe sai ka shiga ka biya kai sai na tana wai da in an je kasuwa ya aiki guda daya a masallaci ko irin wannan kashe ka fito zaka ji ka tana wari din nan ko to ka gani to guda bidiyon mutanen kasuwan nan to da haka wannan shine matsalar mu jama'a babu da haka in mutum ya fito daga gida in yi ji da bukata ta ko sai da hali in ya ga dare ne ko sai dan kewaye ya abin nan ko ya bo wani bayan layi abin da ya kamata mu canza wannan al'ada duk inda ka je zaka ga mutane suna rayuwa a wurare akwai yawaitan wuraren bukatu domin dan adam ne dole zai wannan bukata na fito sayawa mata ma amma mata suka fito da gidajen su ya suke yi Allah kadai sai da suke dalibai da ma'aikata da da masu yawan yawace wace ne yanzu mata wallahi ba za ka yi sani ya suke sai dai mutum tambaye mata shi ya suke so da wannan shi ya ja wannan abin yayi yawa dan za ga wannan laifin very common laifi ne a cikin saboda karancin wurare kuma ni dai a iyayen da na sani a ƙasar nan kun da haka ake sai dai da Allah ya tsare kawai ko kuma wani har ila yau kuma akwai itika ga ban ɗakin amma sai zama ban ɗaki wai sai wani da wani wani irin bala'i ne wannan sai ka je ma'aikata ka ga ban ɗaki an ware ƙwaya ɗaya an ce wai na ogan ne shi kaɗai shi kaɗai fa sai ka ce wani kayan gabas ko kuma shi a ce kashin da yake na azurfa ne ko na mai sauran mutane kuma su wajen tamanin su dinga shayarin guda ɗaya abin ai ai gida ce ba amma kuma haka ake yi Allah ya kyauta ba za mu tsallaka zuwa littafin malam ibn abid duniya inda yake cewa thalathu khisalin khairun min ad-dunya abubuwa guda uku sun fi alkhairi fiye da duk abin da ke cikin duniya qala dasana harun ibn umar al-qurashi qala akhbarana yahya ibn hassan akhbarana ibn lahi'a akhbarana al-harith ibn yazid an abd al-rahman ibn huzaira an abdullah ibn amr an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun idha kunna fika ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku idan kana da su lam yadurraka ma fataka min ad-dunya duk abin da ya kubuce maka a duniya bai cutar da kai ba sidqul hadith ka zama mai gaskiya a maganarka wa hibdul amanati ka zama an baka amana kana kiyaye ta amanar dukiya amanar mutunci amanar kuɗi amanar magana wa iffatun fi tu'ma da kuma kamewa wajen abinci baka cin haram baka da zari baka da hadama baka da rowa duk wani yana cikin iffa game da abinci wani hadisi ne sahihi al-imamu Ahmad ya ruwaito shi haka ibnu Wahab a cikin jami'in sa haka ibnu Abid Dunya a cikin As-Samt hadisi ne sahihi Sheikh Al-Albani ya kyautata isnadin sa a cikin as-sahih a cikin juz'in ta na biyu al-wasiyatu bis-sidq qala hadathana Ali ibn al-Ja'd wasiya da gaskiya wato umarni da gaskiya qala hadathana Ali ibn al-Ja'd Ali ibn al-Ja'd wani malami ne da shi ma yana da iskaliya babu laifi madan ambata mun sha magana akan mas'alarsa da yake malamin su Bukhari da Abu Dawud kuma sun fitar da hadisin sa ya rasu ka ta 30 amma Muslim ya ki fitar da hadisin shi a cikin sahihin sa kuma tare da cewa yana daga cikin manyan malaman da Muslim ya riske su wanda inda yana riwaya daga gare shi zai samu gajeren isnadi ka kalli daga sanda ya mutu da sanda aka haifi Muslim ai Muslim shi ka ta 204 shi kuma ya 230 that means in ma muslim ya riske shi a ƙarshen rayuwarsa ne ya riske shi yana saurayi ɗan shekara 24 amma da haka ya ƙi hadisin shi saboda yana da matsala ta ainihin wato ɗan wani burbushi na aƙidar rafidanci aka ambaci mu'awiya ya ce fa'ana la akarahu an yi azibahullah ce ni wallahi da Allah ne mai azaba wani ba ruwana yana da wannan ɗabi'un haka irin shi irin wancan malamin Khalid ibn Makhlad al-Qatwani irin binnan Ubaydullah ibn Musa al-Qawari dukkanin su malaman Kufa ne kamar yadda Zahabi ya hada ya ba su uzuri yace zai wuya ka taso a wata ƙasa wanda wani abu shi ya shahara ana yi kuma ka tsire daga wani burbushi na shi koyaye zai wuya to haka ana ba su uzuri tunda suna da ilimin da ake nema sai a koyi ilimin amma musulmi ya fitar da hadisin su sannan al-Imam Ahmad ibn Hanbal har sai da ya musu abdullahi da su ɗan shi ɗayan mai sunan shi abdullahi wa yi sunan ɗan nashi salih ya musu sai ya ce karku sake koya hadisin shi ƙyale mai kayan shi kuma shi ya riwaya a gurin shi ba amma ya ce ku ban mai kayan shi kakku riwaya daga gare shi tare da cewa bawan Allah ne wajen azumi da sallar dare Allah ya gafarta mai Ali ibn Ja'ad kenan al-Qatwani Muslim ya ki hadisin sa haka su Ahmad dan Hanbali wallahu musta'an to shine malamin anan daga shu'ba daga yazid ibn humayr qala sami'tu sulaym ibn amir yuhaddithu an awsat ibn isma'il ibn awsat qala sami'a abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ba'da ma qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sanatin fa qala wannan hadisin in ka kuma littafin musnad shine hadisi na farko a cikin musnad imam Ahmad ibn Hanbal kaga shi ya rawaito shi din kenan yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ama awwala maqami hada sai na bakari yake cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a shekarar farkon zuwan shugarin nan na Madina annan inda na tsaya akan mimbarin nan thumma baka abubakar sannan abubakar ya fashi da kuka ثم قال sannan yace alaikum bisidiki fa innahu ma'al birri ina horonku da fadin gaskiya fa innahu ma'al birr ita gaskiya har kullum tana tare da biyayya Allah wa huma fil janna da gaskiya da bin Allah suna cikin aljanna suna kai mutum aljanna wa iyyakum wal kadhib yace kuma ina hana ku ƙarya fa innahu ma'al fujuri ƙarya ko da yaushe tana tare da wato biyayya shedan wahuma fil nari da ƙarya da alfajir da alfajirci na wuta ne was'alullaha azza wa jalla almu'afa ku roki Allah ya baku lafiya almu'afat a'ammu min al'afiya a cikin mu'afat akwai al'afiya din wassalama min albid'i wa min albala'i wa min al'asqami wa min ashirk take cewa mu'afa wato kas komai yazo maka lami lafiya sibil sibil wato me ake cewa ne baka lafiya ciki lafiya inji mai dan wake ko fa innahu lam yu'ta ahadin shay'an ba'da al-yaqini khairan min al-mu'afat bayan yaqini imani babu abinda za a yi maka baiwa da shi da ya kai falalar wannan afiya din mu'afat wala tuqati'u kar ku dinga wato muqata shine ka yanke zumunta da ƴan uwanka da abokanka da danginka wala ta dabaru kar ku dinga cin diddigin junan kai gulma da neman sai ka ga laifin wane da bibiyarsa wala ta hasadu kar ku dinga yau juna hasada ku dinga ganin kyashin baiwa da Allah ya wa junan ku wala tabagadu kar ku dinga gaba da kiyayya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin ɗan uwan juna قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان سمع قيس بن أبي حازم سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول أيها الناس إياكم والكذب يتي أهرقنك دا قريا فإنه مجانب للإيمان قريا تاي برم برم دا إيمان قريا نيستك دا إيمان قال دسنا الحيثم بن خارجة قال أخبرنا حيثم بن عمران قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله المخزومي يقول أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه الصدقة عبد الملك بن مروان بابان حليفوفن ننسو su Hishamu dan Abdul Malik su Suleiman dan Abdul Malik su ainihin wato mai suna ɗan Yazid dan Abdul Malik ko su hudu ne Hisham Yazid da da Suleiman da namanta suna ɗaya ɗayan shi guda hudu ne halifofi yace ya umarce ni da in koya musu gaskiya kama uallimuhum alquran kamar da ake koyar da alqurani wato alakana musu komai su san cewa gaskiya ake fada a ko'ina wa an ujannibahumul kadhiba wa in kana fihi yace kuma nesantar da su daga ƙarya ko da garin horansa akan barin ƙarya zan yi ma yaro hukuncin da zai mutu shine ma'anan fihi yace ya anil qatl a ce an kama yaro ya ƙarya a zane shi a bashi punishment ko da wannan da masanadiyar mutuwar shi gare mutu akan ya zama makareci wannan mubalaga ce kawai waye shikenan daga gobe islamiya kaje ka fara wannan mubaruwa na yawa قال حدثني سفيان بن وكيع ومحمد بن ابي عمر قال اخبرنا ابن عيينه عن الماجشون قال وقال ابن ابي عمر عن رجل قال كلم عمر بن عبد العزيز الوليد وشينه ده وليد بن عبد الملك في شيء فقال له كذبت ya mishi magana sai ce ƙarya kake irin zafin kan nan na mai mulki sai ya ce ƙala umar sai umar yake ce mishi ma kadhabtu mud alimtu anna al-kadhiba yashilu sahiba yace wallahi tunda na san cewa ƙarya tana maida me yin ta ya zama wulakantacce shine mashi yashilu zai maida kai kaskantacce mutane su raina ka ai duk wanda aka sani da ƙarya ko mun girman shi zai ba girman shi yake duk maganar da yi ko ya faɗa gaskiya Allah rabu da wani wane ne fa sai a ce ya yi shegiyar ya zuba ta sai faɗi gaskiya ma ‘ya'yan shi masu yi dariya ce to baba mun deji matanka sun gazin ɗanka ɗalibanka waɗanda kake hulɗa da su duk wanda ka gaya mashi magana ya zama kawai kallonka yake a ɗage kaga shi ne ya shiru sahibahu yana wulaƙanta ƙarya yana wulaƙanta mai yin ta ce daga nan ba sake yin ƙarya ba wannan isnadi ne za'ifi amma hadisin ya tabbata afwan isnadi ne sai wancan ne da muka wuce yake da matsala ko na lai samu bin kharija da yake saduk ne shi da azam dan imran rawa anhu jam'an na'am وحدثني محمد بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حدثني رجل كاغون akwai matsala nan kai tsaye قال حدثت حدثت سليمان ابن علي بحديث فقال لي ما كذبت ba ƙarya kake ba fa qultu ma yasuruni an kadhabtu wa anna li mil'a bahwika hadha dhahaba yace wallahi ba zan ji daɗin ne ƙarya ba ko da za a bani cikin ɗakin kaɗin nan na zinariya bahu shi ne kamar guest room ɗakin da ake keɓancewa baƙi a gaban gida kamar mu da hausa a ce zaure kenan ko zaure ko ɗakin baƙi yadda ake da kafin ruwa ta mamaye mutane ƙasan dukkan manan gidajen da aka haife mu za ga akwai zaure akwai ɗakin baƙi amma yanzu muya muke gidajenmu da aka zo aka fara yin sare bana mantawa muna yara aka fara wani gida ake ce masari wanda kawai daga kofa sai dai ka wuce gida babu zaure tun lokacin iyayenmu suke tsine wani wani gida ce wannan ai ginin marowata ne babu sari ba dakali ba rumfa kawai gida ne gashi nan to yanzu katanga ce ma kamar gidan yari ba wanda ya san ma me yake ci katanga da gate da mai gadi da kare da shokin da kyamara Allah ya kyauta قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال قال مطرف بن طريف الحارثي كنا لكتكين قال الجماعة يتي ما أحب أن كذبت وأن للدنيا وما فيها يتي والله بدن سوني كريابا كنا رأبان الدنيا ندعم لك تكينتا ذاك الجماعة قال لك سلف ديوة أكا وانا جماعة أكا يكين كريا مكما قدوبة لمكي أدو ديتيز وحدثنا عبيد الله ابن جرير قال أخبرنا حجاج بن منحال قال أخبرنا عبد الله بن عمر النميري أن يونس بن يزيد قال حدثني الحكم ابن عبد الله wannan da'ifi ne alhakam ibn abdullah mukiyaye alhakam ibn abdullah yana da yana da balaya hasali ma hadisin shi ya kamata ya zama maudu'i ne kamar wannan yanzu riwaya ce maudu'iya gaskiya an al-qasim ibn muhammad an aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulun min yahud annabi ya ce wani mutum cikin yahudawa ya ce masa ittaqi an takriba ala allahi ka guje ƙarya wa ala kitabihi ko yi littafin Allah ƙarya fa innahu man yakzala Allahi wa ala kitabihi wa rasulihi yatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda yawa Allah ƙarya ko littafin Allah ƙarya ko manzon Allah ƙarya to wannan ya jira gidan shi a wuta wannan maganar gaskiya ce amma dai riwaya tana da matsala fa qala al-yahudi ya abul qasim shahadati annaka la taqulu al-haq yace tabbas gaskiya kake faɗa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lanajidu fit tawrati anna al-kadhiba babu sau'ati wa miftahi sayyi'ati mu a cikin attaura mun samu cewa an rubuta ƙarya ita ce kofar tonan asiri shine as-sau'a fa badallahu ma sau'atu wa miftahu sayyi'ati kuma ita ce ummul haba'isan dukkan zunubai wa haddathana surayj kamar da muka fara wannan isnadi ne mai rauni saboda al-hakim ibnu abdullahi ibnu sa'ad al-aili al-imam ahmad ibnu hanbal na cewa hadisuhu mawdu'a dan haka ya ibnu ma'id shi ma yana cewa laysa bi thiqa mutum ne mai rauni kwarai da gaske kala haddasana surait ibn yunus al-marwarudi kenan kala akhbarana abu sufyana an ma'marin an qatada fi qawlihi fadan Allah munkaran min al-qawli wa zura kala az-zur al-kadhib az-zur shine ƙarya wa innahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura ko masu yin masu yin zihari ko وحدثنا سريج قال أخبرنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قتل الخراسون سوني الكذابون الخراس shine mai shaci faɗi wanda kawai zai yanki zance ya faɗa ya fito to Allah ya ce an tsine wa masu shaci faɗi Allah ya tsine musu albarka Allah ya tsare mu wa haddathana Ahmad ibn Imran Ahmad ibn Imran ibn Abdul Malik al-Akhnashi shi ma wannan mutum ne mai rauni kwarai yana cikin maturukai da ba a karban hadisinsu qala akhbarana abubakar ibn ayyash an asim an shaqiq ibn salama qala qala akhi abdurrahman ibn salama dan uwana abdurrahman dan salama yana cewa ma kadhabtu mundu aslamtu tunda na musulunta ban taba ƙarya ba illa anna rajula yad'uni ila ta'anihi fa aqul yace ƙaryar da na san ina yi kawai shine in mutum ya kira ni cewa wa na zo mu ci abinci ko bismillah ko ina gayyatar ka walima ko ka zo mu sha ruwa tare kawai sai in ce ma ashtahihi ba na cin wannan abincin alalin kuma yana so kawai ci kawai da ce bismillah ka ce alhamdulillah kuma kana jin yunwa bismillah ka ce wallahi na gode wala ka ci ku ce alhamdulillah kuma kana jin yunwa to wannan ce kawai ke ganin ƙaryar da yake yace fa asa an bakaitu yace in ta ma an nayi daga baya sai in je in ta kuka ce nayi ƙarya da kawai yace kai ba na son cin abincin ka ne to kuma bai so mutumin ya ji damuwa kala haddasana ahmad ibn ibrahim al-abadi kasan su mutanen da ba su da ruwa jama'a kwata kwata muku yanzu ka ji an ce zaka ci zaka ci kaza ko me kake so ka ci ka je ba kuntawa a ce me zaka ci ta wannan salon ruwa ne jama'a ko aka ce a kawo maka abinci duniya abinci wannan ko na gidanmu ne aka ce aka wala ba zan ci shi tun bayo gana da wannan mugun kyama aka ce zaka ci abinci to duk ruwa da nake ji na goma cin kwara ban ci ba an ce zaka ci fate zaka sha wata ani ba na shan fate kwata kwata a duniya haka ma nake cewa akwai ta yayin ta san da haka ita kuma ta saba ita ce zaka ci kaza to ba na ci abincin da ta sani saboda ai akwai akwai wulakanci a ce mutum mu dai al'adar mu ko halawa ta al'ada ba wulakanci bane al'adar turawa in ka je gidan su kuma girmamawa ne a ce me zaka ci ko shayi a ce wane ne za a kawo maka mu al'adar mu sai dai a kawo a aji in kana ci ka ci in baka ci ka bar shi mu Hausa Fulani ba yawa amma ban san watakila kanawa ka san su ma kamar turawa suke wata rana da ire-iren su eh ba ta ko shi ne ana ta biye ma nasara kusan rowa wannan da ta sauko a duniya tana da gaske alamun tashin alkiyama ya zama kowa ma marowaci ne illa man asama Allah yanzu kala da kyau ka gani marowata ne mu kusan gaba ɗayan mu sai ƴan kaɗan kana so kai kyauta ma amma ash-shaytanu ya idukumul faqara wa yamurkum bil fahsha to wannan saukar bala'in rowa da ta game mutane jama'a Allah ba garamin bala'i bane ba musamman ruwa abinci da ruwan ruwa da ruwan sutura ababen da kaga su ne fa ake cewa ai kafara da su a ciyar a samu lada a tufatar a samu lada a shayar da ruwa duk ladan da ke ciki amma muna jin nauyin mu bayar yanzu ga almajirai sun daina sun daina yawo gida gida suna suna bara sun san iya gidajen da akwai rago mutanen kirki da suke ba su iyanan za su je su barata su ci su wuce ko kuma su wuce gidajen ku da kake da wanda zaka bayar ka rasa almajirin da zaka ba saboda gidanka gidan marowata ne ba sa zuwa ومن يقضى فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذم to sai riga istagnau anka sai nan gidan duk yawan motocin dake gidan nan sai su ita ba a yin abinci za su ci mara zuwa ba sa gani sai ba a yin abinci a nan gidan ala a waje suke ci wallahi ruwa ce kawai Allah ya kyauta na'am wa haddathana ahmad ibnu ibrahim al-abadi qala akhbarana muhammad ibnu عبيد حدثني داود بن الأطار قال يتي أقفل قتيبة بن مسلم بكر بن مائل من خراسان فصحبه رجل بكر دن مائز sun dawo tare da Qutaybatu dan Muslim daga Khurasan sai wani mutum ya taho tare da su fa qala lahu Bakr sai ce ya Bakar kadhabta qattu yace malam Bakar ka taba yin ƙarya yace fasa kattu an sai ban ci mishi kuma ba qala sake cewa ya bakar kazabta qattu ka taba yin ƙarya fasa kattu an na ƙare shi kuma ada ilayya kuma ada ila hammami a'yan yace sannan muka isa muka je wani waje da ake ce hamma hammamu a'yan hammamu shine kaman gidan wanka da muke magana a'yan wannan wani wuri ne a a bagadaza a kufa amin sannan ne ana ce mishi hammamu a'yan kamar yadda ainihin wato safiduddin al-qati'i ya kawo altafa shi mai suna marasidul ittila ala asma'il amkinati na shi wancan wal buqa al-amkinati wal buqa na shi wannan malami mai suna safiduddin abdul mu'min al-qati'i yake cewa mawdi'un bil kufa mansubun ila a'yan maula sa'ad ibn abi waqas wani wuri ne sananne a kufa ana danganta shi zuwa ga wani bararren bawa mai suna a'ayan bawa ne ga sa'ad dan abi waqas kamar da yake cewa maciyar dan auta ko an ce wai maciya ce ko inda yake cin abinci da magariba ko sunan wanda yake da wurin dan auta kamar kaje Kano akwai da yake ce ma a hotura da yake ce ma ce iyar boka sai na tambaya aka ce wai wani boka ne rayu a wajen shekaru da yawa zaka dai labarai ne wasu ba a san ma asalin su ba kurna asabe wallahu alam ga sunan dai suna nan da yawa duk garin da kai zaka san irin wannan sunayen ko rimun kwakwa kage yanzu an tumbuke shi da aka yi titi a amma da wani landmark ne rimin kambari rimin kwakwa rimin shago inda ake tsatsayawa a motoci da a nan garin to irin haka ne sai ana cewa hammamu a'ayan ko mun gane ya ce to da ya dawo faƙala ya bakar ka zabta kaɗu ya je da shi algata malam ka taɓa yin ƙarya faƙala in naka ƙad aka sarta ale ya ce malam ka ya dame ni tambaya wa inni lam akzib kizbatan qattu illa wahida ba zan yi ta biyu ba yanzu inda ya ce baya bai taɓa yin ƙarya ba kaga yayi ta biyu ya ce to ban taɓa ƙarya ba sai so ɗaya fa inna qutaybata akhadhana bis silahi فاستعرت رمحا فلما مررت به قال آه يا بكر هذا السلاح لك فقلت نعم وكان الرمح ليس لي yace Qutaybatu bin Muslim din nan wani commander ne wanda ya yayyake yake yace to ya zo ya tare mu da makamai sai na karbi wani mashi sai na rike a hannuna da ya wuce ya ganni sai ya ce wannan mashin naka ne sai na ce alhalin na wani ne na karba ce ta wannan ce kare da ne wa da sana dawud ibnu amr ibn dabbi qala akhbarana abdul malik ibn abi ghaniya gunayya qala akhbarana salamatu ibnu sabih al-tamimi qala al-ahnaf ibn qais ma kadhabtu منذ aslamtu illa marratan wahida shi ma yace bai taba kariya ba sai so daya kaga mun sai mu ce ban taba fadan gaskiya ba sai so daya kariya ta fi yawa وحدثني أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا غسان بن المفضل قال حدثني رجل من قريش قال قال إياس بن معاوية ما يسرني أني كذبت كذبة فغفرها الله عز وجل لي وأعطى وأعطى عليها عشرة آلاف درهم yace ban taɓa yin wata ƙarya ba sai guda ɗaya ba na jin daɗin wannan ƙarya kuma na fata Allah ya gafarta mu yace kuma yayi sadaka akan ta dirhami dubu goma wa ya alamu biha abu mu'awiya ibn qurra yace wannan kare abu mu'awiya ya san kare da nake magana aka yani ijlalan li abi la yattali alayhi yana nufin wato girmamawa da yake baban sa bai so bai so a gani baban shi shine mu'awiya ibn qurra kuma gani shi iyas ibn mu'awiya mu'awiya ibn qurra alkali ne dan alkali mun yi maganar sa a baya yace to babana ya sani amma bai ce babana ba sai ce wane ya sani saboda kar ma a gane baban shi ne ya sani irfa mai asiri wannan kiran jama'a mun daji yanayin yadda abubuwan suke ƙarya tana da matsala sosai wa dafan Hussein ibn Abdurrahman qala qala Yahya ibn Hamza qadi Dimashq inni la fi majlis Yazid ibn Ibn al-Walid an-Naqis idh haddathahu rajulun bi hadith majlisin wani dan sarauta ne yace sai wani ya zo ba da labari alima annahu qad kadhaba yasan cewa labarin da gaji na ƙarya ne fa qala lahu sai ce mishi ya haza kai wani innaka takdhibu nafsaka qabla an takdhiba jalisaka idan kai ƙarya kafin ka tutar da wani ka tutar da kanka qala fa wallahi ma zilna na'rifu dhalika ar-rajul bitawaqqi ba'da daga lokacin mutumin aka san shi da taka tsantsan bai magana a madrasa kaga an an an an an taimake shi akan kanshi an taimake shi akan mutane قال حدثنا الحسين ابن عبد الرحمن عن بعد أشياخه عن العلاء ابن المنهال قال أتى خاقان رجل من آه من آه غني في وفد أتوه من العرب وبوجه الرجل ضربة منكرة فقال له خاقان خاقان سنوني آه شريفي ونمتن يبو غريشي من غني من غني سنن وجه fi wafdin atau cikin taron wasu mutane da suka zo gare shi daga larabawa a jikin fuskar shi ga alamar duka nan fa qala lahu khaqan ayyu yawmin duribta hadhihi yoshi aka maka wannan raunin wa huwa yara annaha darbatu sayfi yana tsammanin rauni ne na takobi fa qala rajul darabani farasul li yace ai doki ne ya harbe ni fa qala khaqan bi sidiqihi a ajaba ilayya mimma zanantu sai ma a hasan alhaq fa abafa lahul ja'iza da yace a ai doki na ne ya harbe to a gun balarabe aibi ne a ce dokin ka ya harbe ka alama kore ba ku saba ba to baka ci da shi ko mun gane baka ci da dokin baka kula da shi aka bai san ka ba da ka zo kusa da shi ya harbe ka yaji maka rauni ko kuma dokin ba naka bane na saka ne to da ka kowace a wurinsa aibi ne idan aka ce ga tabo a jikinka dokinka ne ya harbe ka duk da haka idan kuma ya ce tsara ne da takobi to alamar jarinta ne cewa ya shiga cikin wani surkuki ne aka sare shi kuma ya tsira da rayuwarsa amma duk da haka ya fifita ya faɗi gaskiya to dai faɗi gaskiya sai shi haka ne yake cewa lisidiqihi ujiba ilayya mimma zanantu sai ya burge ni fiye da yadda nake tsammani yace ma ahsan alhaq kai gaskiya tana da ban sha'awa fa ad'afa lahu alja'iza sai ninnin ka mai kyauta da niyyar bashi قال حدثنا عمر بن بكير قال اخبرنا عبد الرحمن الطائي قال اخبرنا ابو برده ابن عبد الله بن ابي برده قال كان يقال ان ربيعي بن حراش لم يكذب كذبا قط قلت له wannan labarin ku rabi'u dan hirash wani wanda aka ce dan uwan shi din nan da ya mutu yayi dinga yin dariya kamar yadda yake cikin tazibul taribu tazib na ibn azir dan uwan shi ne ba shi din bane in ka je ka duba labarin zaka ga haka dan uwansa ne wanda su biyu ne ba sa dariya ba sa ƙarya to da ya mutu sai aka ga gawo shi tana kilkil dariya tana cewa qaddimuni qaddimuni ku sori ku kai ni sori ku kai kuma labari ne ingantacce kamar da ibn hazar ya ambata aka ce bai taba ƙarya ba qala fa aqbala ibnahu min khurasana wa huma asiyani qad ta'ajjala sai suka yi wa hajjaju lafi hajjaju yana sarki sai suka taho daga khurasan qad ta'ajjala sun gudu sun yi gaggawa sun gudu faja al-arif ila al-hajjaj arif shi ne kama a ce mai anguwa ko captain ko monitor ko wani dai ko wani dpo shi ne arif mai kula da sauran mutane dai sai bugun hajjaju fa kala ayyuhal amiru inna an-nasa yasumuna anna rabi ibn hirash lam yakdhib kidbatan qattu wa qad qadima abnahu min khurasana wa huma asiyan wannan ala ala lugati akan ni albarabish ne kenan ko qadima abnahu ne kon qadima abnahu an gane magana a cikin nahu to ku bata sai an zo kawai yace sun zo daga Khurasan kuma suna da laifi ga sun zo kasar Kufa yanzu kasa kawai a kira shi a tambaye shi fa inda suke fa qala al-hajjaj alayya bihi shi aje abu mun da shi falamma jaa qala ayyuha shaykh Allah gafarta malam qala ma sha ma tasha'u ce isharan kai duk abin da kake so tambayi me tambayarka qala ma fa'ala ibnaka ina labarin wane da wane qala almusta'anullah yin shi ne ce to Allah shine abin neman taimako a gunsa khallaftuhuma fil baiti ci suna nan a gida na oyi qala la jarama ci gaskiya ne labarin da ake faɗa da kanka lalle kai mai gaskiya ne wallahi la asuuka fihima huma laka ci na rantsi da Allah bazan yi maka abin da zaka ji damuwa game da su ba bazan musu bulala ko in kashe su har ka jawo shi ba na ba maka su gaskiya shi ta ce shi ko eh ana yawan bada wannan labarin a matsayin kimma wajen faɗan gaskiya an san hajjajin nan mugu ne ba yi da tausayi kisa ne kuma da gaske sun yi laifi kuma ka duba dai uba da 'ya'ya sun yi ma gwamnan can laifi sun gudo sun ɓuya a gidansu a kira kai ne baban kuma ka je gaban wannan babban shugaban da kasan in ya san inda suke kisa ne kawai ina suke kawai ka ce suna wuri kaza shi ne Allah sai mishi Allah ya saka mishi mafita Allah ba zai ba hajjaji ya kashe su din ba wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja to muka dauki wannan cewa gaskiya za ta samu mana mafita shikenan ta samu mana mafita din amma galibi sai mu ce to ai an daina yayin gaskiya ba za ta yi ba in ka faɗi gaskiya za a ce kaza in ba a yi ƙarya ba yanzu abubuwan ba sa yiwa yanzu kaza dole sai kullum mutane za su bada za su tambaya yanzu kowa sai yayi moldin maka tambayar dan kawai ka bashi dama ya aikata abin da ya san laifi ne kai ka san da zaka yi da Allah Allah ga ta malam wallahi aiki ne yanzu in ba a biya kuɗi ba ba a ɗauka in an biya kuɗi za a samu kuma so mu taimaki addini soja ɗan sanda wane ne custom duk tambaye kenan ko kuma an ci bashi ne ko an yi siyayya ko wani ya yi aike da kuɗi amma an siyo mai amma an samu ragi amma na sha wahala in na riƙe ba komai duk irin waɗannan dabarun za ka yi ta jinsu kowa so yake kawai gama shi abin da zai dace da sarran shi a watsi da shari'a Allah ya kyauta to mutsallaka almuntaka min min min makarimin akhlaq wa tsara'ifiha wa ma'aliha malam yace a lambar riwaya ta 103 ko an shadani waqati da fara ta ali ibn al-husayn qala an shadani waziratu an shadani ja'far ibn abd al-wahid an shadana al-asma'i lil-muqanna al-kindi min al-tawil ara dar jari in tagayyaba hikbatan alayya haraman ba'dahu in dakhaltuha qalilun su'ali jarati an shu'uniha idza ghaba rabbul baiti anha hajartuha alaysa qabihan an yukhabbara annani idza kana ind idza kana anha shahita ad-dar zurta zurtuha muqanna al-kindi wani mawaki da aka ce nan yana saka hijab me sunan shi niqabi yana saka qina'i wai dan yana da tsananin kyau kan mata su dangane shi suna suna lasan miyau kun tuna mun yi magana shi a baya haka da yake bada labari Allah shine wafi sani shine ke waka yana cewa akan husnul jawab yace ara dara jari in tagayyaba hikmata ina kallon gidan makwabcina idan makwabcina yayi tafiya yayi balaguro hikbatan tsawon zamani haka ake karantawa hikba mun saba muna cewa hukuba amma gaskiya fasih na lafazin shine hikba kamar da za a ce abin da a ce wato isma hikba haka fikra to haka ake ake karanta shi alayya harama amma na haramta wa kaina shiga gidan makwabcina in baya nan inda kaltuwa ba zan shiga gidan iyalansa ji wurin iyalansa kwartanci kenan yake magana yace qalilun su'ali jarati an shu'uniha ina da karancin tambayar matan makwabta na'am hukuba eh ana fara haka nace nace fas au amriya hukubatan okay hukuban to ai jam'i ne shi hikibatan hukuban hukuban kamar yadda za a ce kutub kutuban kamar yadda za a ce rusul ai jam'i ne jam'u kasara ne jam'u kasara ne an lalata harafin amma guda ɗaya hikimatun da yawa hukubun kamar yadda za a ce rasulun rusulun wanda za a ce kitabun kutubun mun dai yi maganar najin a can baya ko ku ji ku sake dubawa wallahu musta'an ma iya mu sake dubawa na yi wahani amma dai haza ma ya hadurin al'adu ya ce ƙalilin su'ali jarati an shi'uniha ina karanta tambaya yawan fira da matan mutane ko ‘yan mutane na za ki je ya kwana biyu a kwana biyu mana ganin status ɗinki ko baki da data ne ai sai a siya miki kawai ka tsaya kofa gida ‘yan mata da matan mutane su ta wucewa kana ta musu kwarkwasa in ba ya zama dole ba kalilun su'ali jarati an shi'uniha a wance an dawo ne ya ya aiki to ya kwana biyu kai ya san yin nan zamanka da batun mutane idza gaba rabbul baiti anha hajartuha in dai mai gidan baya ne ko sai na kaurace ba za a ganni ba alaysa qabihan an yukhabbara annan ce ashe ba mummunan abu bane aje ana ba da labarin cewa ni din nan idza gaba anha shatihad dari zurtuha idan mai gidan baya nan da ziyarta mata gidan ai mummunan labari ne a ji cewa da mutuncinka kana zuwa gidan wata mata aure mijinta baya kai ba kananta ba kai ba wani mijinta ba kai ko da wannan din ne ma in dai kai ba muharraminta bane kawai kai ba kai ba kai ne sirikinta ba ba kai ne uban mijin ba kawai aboki ko makwabci sai ka dinga shige shige gidajen matan aure za ka zama za ka zama wato mara mutunci a cikin mutane قال حدثنا أبو موسى عمران بن موسى المؤدب قال أخبرنا داود بن رشيد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي يتشي أتدرون ما حق الجار يوكو مسلمي كسمي حق مقبشي إن استعان بك أعنته إن يعني متي مقنك توكتي مقامشي alaji da Allah a taimaka mana za mu dinga ɗiban ruwa to ka taimaka mai za mu ja ruwa zuwa gidanmu ka taimaka mai a taimaka mana da mota za mu kai mara lafiya asibiti to ka taimaka mushi kar ka sake kaki wa in istaqradaka aqradtahu in yana mu bashi ka bashi bashi wa in iftaqara utta alayhi idan yana cikin ainihin wato damuwa ko wata bukata to kai mishi agaji shine iftakara ukta alayhi kai mishi agaji damuwa ta talauci damuwa ta rashin lafiya damuwa ta rashin abun hannu wa in marida uttahu in bai da lafiya ka gaishe shi wa in mata in ya mutu ittaba'ata janaru da kira janaidarsa wa in asabahu khairun hanna'atahu in abun alkhairi ya same shi an masa haihuwa ya shi ta samu miji dan shi ya gama makaranta an kama kanin shi kidnappers sun sake shi sai ka mishi murna ya gyara gidan shi ya samu sabon aiki sai ka mishi murna wa in asabatu musibatun azaitahu ya shiga cikin damuwa kai mishi jaje mutuwa talauci fatara rashi da sauransu yace wala tastatil alaihi bil bina kar ka sa ginin ka yi dogo fatahajibu anhu riha ka tare min iska illa bi idnihi nan fa akwai matsala ba ka zo kawai cikin mutane kai dogon gida ka tara kowa kana ganin gidan kowa kuma ka hana ventilation ko ka sa katanga ko ka tare ka mai da shi kawai shi ba yadda ya iya da kai tunda kai mai kuɗi ne kuma dole haka zai ta sai dai Allah isa kawai ya iya da kai ko an kira ma duba gari za su ce a alaji wannan ai ba matsala kai ka cika neman fitina kai talaka ne mai hasada haka za su ce ma to ba kyau shari'a ta hana yace wa idza ishtaraita fakihatan fa ahdila idan ka siyo lemu da ayaba da gwanda da sauransu shine fakiha to ka aika mai da nashi kyauta fa in lam taf'al in ka san ba za ka iya ba ba zai isa ka bada kyauta ba yace fa adkilha sirran sai ka shiga da shi a boye kai ya gani wannan musamman irin gidaje namu na talakawa ga daki ga daki jari ne gurfata gurfata ba a ce baita baita ba ko irin waɗannan gidajen na talakawa da ake na haya nan ga ɗakin wani nan ga ɗakin wani sai ka shigo da abu ana jin ƙanshin shi ka wuce baka san ma kowa ba matarka bata san ma kowa ba ba kyau haka kai tafiya ka dawo baka ba kowa komai ba yace wala yakhruj biha wala duka li yaghiza biha wala duka ka kuma ɗanka ya fito da aiba ko kafar kaza a hannun shi dan ya ba ƴaƴan shi haushi wala tu'dhihi bi qutari qidrika karka cutar da shi da ƙanshin suya a miyarka ƙitar shi ne rihu shiwa ƙanshin da nama yake komiya ta gyan ana suya ta ice illa an ta'arifa lahumin ha ta grifa lahumin ha sai dai in za a in sun ji ƙanshin to kai ɗaya iya ƙanshi da ta sauka a zuba musu nasu su ma kai musu annabi sake cewa a tadaruna ma haƙul jar ina ƙara maimaita muku wasu haƙƙin makwabci kuwa wallazi nafsi biyadi annabi ya ce na rantsa da Allah da nake hannun shi la yablughu haqqal jari illa man rahimahullah ba wanda ya isa biya haƙƙin makwabci sai Allah ya taimake ka ma zala yusihim bil jari annabi bai gushe ba yana jan hankalin musulmai sahabbai cewa su kula da makwabci hatta zannu annahu sayuwarithu har suka tsammanci cewa zai ce a cikin magadanka har da makwabci sun makala sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace aljiranu thalathatu makwabta iri uku ne faminhum man lahu thalathatu huquqin akwai wanda yake da haƙƙi uku akan su akan ka waminhum man lahu haqqani akwai mai haƙƙi biyu waminhum man lahu haqqun wahid akwai mai haƙƙi daya fa amma alladhi lahu thalathatu huquqin faljarul muslimul qarib mai haƙƙi uku shine makwabci musulmi kuma dan uwanka na jini ga gidanka ga na kaninka ko ga na kawunka ko ga na wani dan garinku kaga musulmi ne dan uwanka kuma makusanci a makwabtaka a gida ko kasuwa ko makamantansu lahu haqqul islam wa haqqul jawar wa haqqul qaraba duk waɗannan uku yana da su wa amma alladhi lahu haqqani fal jarul muslimu makwabci musulmi wanda ba ku da dankata jini lahu haqqul islam wa haqqul jawar wa amma alladhi lahu haqqun wahidun fal jarul kafir makwabci ko da ba musulmi ne ya da haƙƙin makwabtaka lahu haqqul jawar qalu ya rasulullah anut'imu hum min luhumin nusuki ya manzo Allah to duk kafiri makwabci na a kasuwa ko a shago ko a gida ko a office ma iya ba su naman layyasu ci qala yace la tutimul mushrikina min nusukil muslimina a a karkaciyar da su daga yankan dabbar ibadan musulmai wannan bai hana ka ba su cincin ko cake ko naman kasuwa ba amma dai asalin naman layya annabi ya hana abaiwa waɗanda ba musulmai ba qala dasana ali ibn daud al-qantari qala akhbarana abd al-mun'im ibn bashir wannan ittahamahu ibn ma'in bil kadhib amma dai hadisin hasan ne fi shawahid qala akhbarana abu maw'ud مودود عبد العزيز بن سليمان الهذلي أم محمد بن كعب القردي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا الدرداء أحسن جوار من جاورك تكن مؤمنا كيوتة مقبتك دوان ليزو كسدكي إنك هكا ذاك ذمومني نقسكيا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ka zama kana son abin da kake so wa kanka kana so wa musulmai to za ka zama musulmi na kwarai za ka kana so wa mutane warda bi kismillahi bi kismillahi laka ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka na arziki ko na ɗaukaka ko na mutunci ko na rayuwa ta kummin aganan nasi za ka zama cikin mafiya wadata abin da Allah ya baka nan ka wadata da shi shikenan وأن شدني أبو جعفر العدوي لحاتم الطائي ya karanta mishi wannan waka ta timu dai cewa nari wa narul jari wahidatun wa ilayhi qabli tunzalul qidar ma darra jaran li ujawiruhu alla yakuna libabihi sitru yace ughdi idha ma jarati barazat hatta yuwari jarati alkhidr yace nari wa narul jari wahidatun wutar tukunyata da wutar makwabci a tukunya ɗaya yake dafawa abinda zan dafa to shi zan ci ni da makwabtan shine abin da yake nufi wa ilayhi qabli tunzalu alqidam kuma an sake tukunya sai an fara diban nashi kafin a debunawa sai an fara zuba mai abincin shi zai fara samun nasama ma barra jaran li ujawiru Allah ya kuna libabi histo makwabcin da yake kusa da ni bayi da matsala ko da kofar shi babu labule ko da ana hangen cikin gidan shi bai da matsala ne ba zan lika ba yace ughdi ina rufe ido na idan ma jarati barazat isan da wata mata cikin ƴaƴa ko matan makwabci suka fito hatta yuwa tuwa iwariya jaratil khidum har sai ɗakin ta ya boye ta sai na daina ganin ta sai na ji alamar bata waje wannan hatimu tsayi kenan batun a jahiliya wa shadani abu jafar al-adawi min al-kamil shira jarati sitran فضول لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا yace shira jarati sitran fudulun yace wato kauda kai daga kallon wato diya ko matar makwabcina yace wannan wani ƙarin labule ne da na ƙara mata ja'altu jufuni ma hayitu laha sitra yace ni kuma tuna su ma watan labulanta ne don na kalle ta haka na kalle ta kina amma ne haka wannan ne nan ma karin labule ne kaga nan ne zai kalle ta ba zan ganta ba yace wa ma jarati illa ka ummiya ni aguna makwabciya kaman uwa ce muharrama ce wa innani la ahfaduha sirran wa ahfaduha jahara a fili da a koye wato ko da an ganka da kai sai mahaifiyarka a ɗaki kuna magana ba wanda zai maka munan tunani ko ce to ko da ta kama zan yi wata magana da wata makwabciya karka ji komai yace ba'aftu ilaiha an imi wata na'umi falastu muhillan minki wajhan wala sha'ra yace in na aika mata ma da sako zan ce mata ki ki kwantar da hankali ki zauna lafiya ni din nan bana halasta wa kaina kallon fuskarki ko taba gashin kanki وهذا سنا أبو عبيد الله الوراق قال أخبرنا سيار ابن حاتم قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قال أخبرنا أبو طارق عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن وذي أنشوان مقرى دقرين يأيكي دئتا أو يعلمهن كوي كوي وني من يعمل بهن يكوي وني ذي أيكي دا مقرى فقلت يا رسول الله سيني أبو هريرة نين يا منزع الله أنا يا رسول الله fa akhadha bi yadihi sai annabi ya kama hannunsa sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada fiha khamsan ya kirga mai abu biyar haka da hannunsa yana kirga mai daya biyu uku hudu biyar fa qala yace ittaqil maharima takun a'badan nasi ka guje wa duk abin da Allah ya haramta zaka zama mafi mafi zama bawa mai ibada warda bima qasama Allahu laka kai da abin da Allah ya raba ya baka takun agnan nasi zaka zama mafi kowa wadata wa ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyauta makwabcinka ka zama mu'mini na hudu wa ahibba lin nasi ma tuhibbu nafsika takun muslima ka so dan uwanka wanda kake so kanka zaka zama musulmi wa aqilla dhahika ka karanta dariya kyakyata dariya fa inna kasarata dhahiki yumitul qalba yana kashe zuciya wannan hadisi yana cikin sunan al-Imam Tirmidhi da Ahmad ma ya rawaito shi hadisi ne tabbatacce a Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha a lamba hadisi na 930 da haka hadisi ne tabbatacce jama'a wa da sanan Hasan ibn Nasir al-Qattan qala akhbarna Yazid ibn Haruna qala akhbarna Sufyan ath-Thawri an Ibrahim ibn Maysara an Amr ibn Sharidi أن سعدا ساوم أبا رافع ببيت له سعد دم أبي وقاص سكي تشنكي شيني مساومة أي تي أكارا أرجي da Abu Rafi wannan maula na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zai sai mai da gida sai suka yi ciniki fa atahu bihi 400 dinari sai ya bashi shi a matsayin dinari 400 fa qala lahu Abu Rafi Abu Rafi sai ya ce laula anni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul wallahi ba zan siyan maka da gidan nan ba inda ba dan naji annabi na cewa aljaru a haƙƙu bi saƙabihi ma fa'altu da ban siyan maka ba makwabci shi ya fi cancanta a siyan mishi da bi saƙabihi da abin da ke kusa da shi wato ginin da ke kusa da katangarsa to shi fi kowa cancanta da a siyan masa in za a siyar da wani gida ko wani fili ko wani wuri to wanda yake kusa da wajen shi ya kamata a fara tallata mawa sai ya ce baya su ce to shi sa na tallata maka hannun siyan maka qala da sana humay wannan yana cikin yana cikin sahih bukhari ko tab hadisi yana cikin sahih bukhari da abu dawud da sarwaito shi qala da sana ar-rabi humayd ibn rabi al-khazzaz qala akhbarana zaid ibn al-hubab qala akhbarana abu muawiya ibn salih an abdurrahman ibn zubair ibn nufair an abi an amr ibn al-hamqi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace idza arada Allahu bi abdin khairan asalahu idan ana karanta kuma da asalahu idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya zumanta shi wannan wasu kutai ban sani ba ma'ana ya dayyaba shi ya maida shi kamar zuma mai nagarta mai zaki mai kyau mai daraja faqila ma asalahu me ma'anan ya zumanta shi qala yuhabbibuhu ila jirani sai yasa makwabta su dinga san shi suna ganin kirkin sa suna alasan barka da shi a wata riwaya yake cewa ja'ala lahu min al-amali salihi sana'an tayyiban Allah zai bashi in Allah yana son bawa sai ya bashi dama ya ta aiki nagari kuma ya sa mutane su dinga yaban shi akan wannan aiki nagari wannan yana daga cikin wato a bushira ta alkhairi kamar yadda yake cikin wasu ruwayoyi wato idan kaga makwabtanka suna son ka suna ganin kirkinka suna cewa ka ai mu alhaji nan ba abin da zamu ce mishi Allah dai ya saka mai da alkhairi ko kuma ka mutu sai yaban ka to alama Allah yana son ka ne amma suna maka mummunan fata suna fata kidnapper su zo gidanka ko gobara ta kama ta kama gidanka ƴaƴanka sun rasa miji ana cewa yawwa wa zai aure su ma ga yadda zai sai dai dafa su ya shanye ya ji ƙasa ya shanye mana ana maka mugun fata randa kuma kama ta ce shi kenan mun huta ai shi kenan Allah ya raba mu da jaraba ko randa kace zaka tashi a unguwa ana ta murna ce kaji ya sai da gidan ma alhamdulillah ai mun ji dadi wallahi kai Allah ya raba mu da wannan mutumi to wannan Allah bai san ka Allah ya kyauta za mu saurara sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله